الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي بيرقى وتر رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 kamar yadda wato malaman coci suka zauna suka tsara ba tare da hujja da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wannan a fadar su ne su da kansu suka fada ba ni ni fada ba cewa sun kai kawai haka da sun kaɗi ban kansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani aya ta 66 zuwa 67 kenan sai lokaci ya muna halinsa a shafi na 216 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakumul layl
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم كما يد مكسني mun yi alkawarin za mu rinka taɓo watansu ɓangarori da suka shafi matsaloli na azumi musamman na zamani wanda dama kuma matsala ta zamani sai an kawo ƙa'idodi an faɗi abin da magabata suka faɗa sannan a shigo zuwa ga matsaloli na zamani shi ilimi ba a yanke shi yana da tarihi da haka in kaga mutum na cewa malamai busi kaza ba busi kaza ba kai ka karanta abin da malamai suka rubuta ne da kace busi ba Allah ya kyauta a jiya mun yi bayanin rukhsa a shari'ar musulunci a yau za mu yi ta'arifin abubuwa guda uku shin me ake nihi da as-siyam an gane ko me ake nufi da azumi sannan me ake nufi da al-muftirat ababen da ke karya azumi sannan me ake nufi da al-mu'asira wato ana iya yin ta'riful laf lugawiyan sannan a dauke shi a matsayin mufrad sannan kuma a zo wajen ta'riful murakkab kalima a faɗi ma'anarta ita ka ɗaya an gane ko sannan in biyu ne a ƙaro biyu bayan ta misali in kuma biyu ne a faɗi kowace ma'anarta sannan sai a haɗa su kuma a ba su ma'ana domin in tabe rike da kyau ita kalima ita kadai tana ba da ma'ana amma in an hada ta da wani wata kalima sai ta mi sai ta ba da kuma wata ma'ana ba sani ko muna fahimta ba eh shi yasa kalima ba a wani lokacin in an ka ce ka ba da ma'anar kalima ce a ita kadai ko ko in an hada ta da wasu domin in ni ce ra'asu mi ake nuhi da ra'asu malam abdullahi kai to in ni ce ra'asul kalbi in ni ce ra'asul jabali to ra'asul amri ma'ana su ɗaya to idan an ka sa kalima cikin siyaƙi tana iya zuwa da wata ma'ana wadda ba ita ba shi yasa kakka yadda a ce mami an ma'ana kaza ka ce a ce shin ita kaɗai kuku an haɗa ta da waɗansu Allah ya kyauta to bari mu zo zuwa ta'arifu na kalima ta asiyam kalima ta asiyam an gane ko zaka ga sadun ne da ya'un da alif da mimun asalin wannan ya'un ɗin an gane ko wawun ne domin fi'ilinta daga sama ya sumu maimakon a ce siwaman sai an ka ce mi siyaman saboda kasra ta hi dacewa da mi da ya'un mislu qiyaman qama yaqumu maimakon a ce qiwaman sai an ka ce qiyaman duk da ke akwai qiwaman a yaren larabci to don haka sama ya sumu ka diba cikin ma'ajim na lugal arabiya daban-daban zaka ga dai sun ce asalin kalima ta asaumu fil luga ta ali al-imsak kamewa ka bar wani abu shine asalinta shi yasa yazo cikin suratu maryam inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya kaga sai ta ce nayi alwashin sauman kame baki na bazan yi magana ba akwai sabani tsakankanin malamai shin nan sauman tana nufin azumi wanda za ta dauka an gane ko ko ko sauman za ta kame bakinta ko ko a cikin a shari'ar su idan ana azumi za a kame baki ba a magana akwai maganganu na malamai daban-daban shi yasa waɗansu ka ce kalima ta asiyamu tana nufin azumi kalima ta asaumu an gane ko tana iya ɗaukar mi in an ce siyam to tana nufin azumi na shari'a sun ka ce saum tana nufin kamewa wato daga magana hujja su su inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya can kuma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum suka ce duk inda kalima ta siyam ta zo a cikin alqur'ani to zaka sira zancen kame baki ne amma saum to nan tana yi wa ta ɗauki kamewa daga magana wasu malamai suka ce a'a nan ma tana nufin azumi don azumin su tare da kame baki yake mun ji wannan da kyau to kenan kalima ta asawum ta animi al-imsaku kame kai an kawo ta'arifat da malamai suka kawo game da sawum ta'arifi na hanafiya da ta'arifi na malikiya da shafi'iyya da hanabila mazahib da muke da su za mu ɗauki ɗaya daga cikin su ina fata an fahimce ni dan haka sai mu yi amfani da shi mu bar sauran tunda galibi dai suna zuwa ga ma'ana guda ne bari mu ɗauki ta'arifi na shafi'iyya sun kace abinda ake nufi da azumi imsakun makhsusun kamewa ce amma ta daban in an ce makhsusun an ka ce ta daban kaga ba za ka iya gane irin wannan larabci kai ba ana nufin kamewa ne amma ta daban ma'ana ta shari'a akwai wanda zai daina cin abinci ya daina shan abin sha an gane ko ya daina yin duk abin da zai sa ya karya azuminsa amma kuma mi ba ni ya azumi yake yi ba ko ba karan bari to wagga kamewa ce makhsus wadda shari'a ta yadda da ita tunda ana yin mi yanzu a zamanin nan an kama mutum gidan kasu akwai abin da suke ce ma grave defense ko sai a kama mutum abinci baya ci to kaga sai mutum ya kwanaki bai ci abinci ba amma wannan ba a kiran shi azumi a shari'anci saboda shi grave yayi an gane ko grave ga wanda bai jin english yajin aiki ko ga wanda bai jin faransanci zamu ce yajin aiki strike da english yawwa to imsakun makhsus amin fi zamanin makhsus a cikin wani zamani keɓantacce domin azumi yana da lokaci watan ramadan wannan lokacin da yake na kaga in ka ce za ka yi azumin watan ramadana ba a cikin watan ramadana ba sai a ce a'a ba dai ramadana ba shi cikin watan ramadana an ka ce a yi shi min shakhsin makhsus daga mutum keɓantacce kaga sai ya zamanto aqilun baligun muslimun ko ba haka nan bane muqimun aka duka waɗanga abubuwa to kaga malamai sai su faɗi yan magana kaɗan wajen sharha sai an ci gaba da sauran bayanai almuhim wannan ta'rifi shine na wato abin nan as-siyam imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsus sauran duka cikin bayanai za su zo to al-muftirat abinda ake nufi da muftirat kalima ta muftirat daga aftara yuftiru iftaran ne asalin kalimar sulatin ta fatara sai a ce ya futuru shine ya halicci abu an gane ko an ka ce Allah fatiru samawati wal ard ko ba haka ba to fatara ya futuru asalin kalimar tana nufin wato halitta abu ko ko tsaga abu tsagewar abu ana kiran shi futur shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce farji'il basara hal tara min futur idza sama'un fatarat ay in fatarat in shaqqat to shi ma wanga futur din da ina samu asali wasu sun kace kai shi ma dai futur kin nan tsagewa na mallan saboda in an kace iftar kamar azumi an hankalta ma abu ne gashi nan ka yi shi tun daga farko har ƙarshe baka ɓata shi ba to yanzu an zo lokacin buɗin baki sai ka sha wani abu sai ka tsage sai ka raba shi yasa yana daga cikin istilahin gayu idan suka tashi aka kamar karfe tambayar da suke yi da safe kamar zuwa goma ko sha ɗai idan gaye ya karya sai ka ji ya ce to na raba jiya da yau idan bai karya ba sai ce har yanzu ban raba jiya da yau ba ma'ana bai ci abinci ba kenan muna ganewa to daga nan an ka sabo kenan wasu ka ce a'a ai shi iftarakin saboda abin da kake ci ya shukku an gane ko at tariqa ila al batan zai yan tsaga makan shi hanya sai ya je can cikin ciki shi yasa an ka kira shi iftar to kenan fatara abu an halicce shi ko fatara ya tsaga abu shi yasa suka kiran rijiya sayyidina ibnu abbas radiyallahu anhu yace bai fahimci ma'anar kalima ta fatara ba hakikaninta sai da iske larabawan kauye suna rikici akan wata rijiya kowa na cewa ana fatartuha ana fatartuha ni ni kage ta ma'ana nan bayan nufin ni ni halice ta ba ma'ana ni yi ta kuma ko tsaga rijiya aina gina rijiya na da alaka da mi da tsagawa to aftara kenan sai ya zamanto daga fatara ya kage abu aftara kuma nan daga tsaga ne kenan kamar ka tsaga abu ka sanya abu ya tsaga domin kalima ta futur mun kace tana nufin mi tana nufin tsagawa to almuhimmu dai aftara tana iya ɗaukar tsagawa ko ko dakhala fi waqtil iftari ma'ana ya shiga lokacin da yana da damar da zai bude bakin sa mun ji wannan da kyau ko to sai malamai sun kace su al iftar an gane ko idan kana son ka hada shi abu biyu sun isa wasu malamai sun kawo uku wasu abu sun kawo hudu a'a shi abin da ke sawa azuminka ya ɓaci domin an ce al-muftirat nan muftirat intabe yana iya ɗaukan mata da suka yi buɗe baki ar-rajulu muftirun aftarar rajulu fa huwa muftir mace kuma muftira matan da sun kai buɗin baki muftiratun mun ji wannan da kyau ko sai ka kaddara mai annisa'u kenan almuftirat sannan kuma in an ce almuftirat in ba mata ake nufi ba na ana nufin ababen da suke bata azumi to nan su ne ake kira mufsidatu siyam to su ne ake magana nan muftirat sai zaman to nan mulhaq bi jam'u mudhakkarus salim domin in mata muannathus salim su mata an ce musu muftirat jam'u mi jam'u muannathus salim to amma ababen da suke karya azumi waɗanda ba mata ba al-ashiya'u sai a ce muftirat mulhaq bi jam'i mudhakkar muannath as-salim domin hiya la ta'qil in ka dauka ababen da ke karya azumi kamar yadda malamai suka ce abubuwa ne guda nawa guda biyu an kawo uku an kawo hudu amma in ka dube su an gane ko sai ka dauke su abubuwa ne guda biyu sun isa na farko ad-dakhil abin da zai shiga cikin jikinka na biyu alkharij abin da zai fita da kaji an ce azumin mutum ya kari ko dai wani abu ya shiga cikin jikinsa ko wani abu mi ya fita shikenan to yanzu cikin bayanan da za su zo za mu ganin suwaye suka shiga suwaye ni suka fita mu bar wannan sai mu je zuwa ga kalima ta al-mu'asira al-mu'asira kalima ce da ta samu asiri daga al-asr ainun sadun sai mi ra'un waɗannan su ne abubuwa guda uku an gane ko kalima ta al'asru da larabci tana da ma'anoni daban-daban na farko tana nufin alhinu rike da kyau shine lokaci Allah ce wal asr innal insana lafi khusr sannan kalima ta al'asru tana nufin dagtu shay'i an gane ko a matse abu a matsa shi ko ba karan bane a danna shine asru shi yasa an ka kira wannan abin da ake matsawa a tatsa bi su kiran shi ji bi suna ne da larabci al'asir fa'ilun ne bi ma'anar mi maf'ul ay ma'sur wa dakhala ma'ahu sijina fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra kaji abin da take zo ni ta daqtu shay'i sai kuma abu na uku kalima ta al'asr cikin lugha tana nufin al-malja'u al-malja'u shine mafaka ko wurin gudu malaman zaure sun kace makyagyauta wanda hausa dai sai kai kokari ka jita in ka ji malamin zaure ya ce makyagyauta to yana nufin mi yana nufin wato wurin da aka abin nan to don haka dai wannan kalma nan da take samun asali ko ta zo da ma'anar zamani ko ta zo da ma'anar danna abu ko matsa shi an gane ko ko kuma ta zo da ma'anar samun wato mafaka kenan wuri ina fata an fahimce ni to shikenan ina ganin muna iya barin ta haka gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddar muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu ga wato abubuwan da suke sawar mutum ya yi buɗe baki waɗanda shari'a ta yadda da su za mu fara da rashin lafiya shi da yake abu amu ne wani irin rashin lafiya ne shin duk rashin lafiya ne yake sa mutum ya buɗe baki ko ko akwai nau'in rashin lafiyar da yake sawar mutum ya buɗe baki mu ga maganganun malamai daga nan sai mu shiga cikin karatunmu na alqadayil mu'asira gadan gadan in Allah subhanahu wata'ala ya so kuma ya yadda Allah ya taimake mu malam mu bar kalmomin nan na azumi haka nan mu koma cikin tafsiri huwa alladhi ja'ala lakumul layla
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Na'am, kamar yadda muka sani, mu yadda tafsirinmu yake gudana shine muna farawa da bayanin ilmul munasabat. An gane ko munasaba tsakanin aya da aya, wanda in akwai asbabun nuzul wani lokacin ba da shi muke farawa, to saboda nan babu asbabun nuzul wanda muka kai gare su sai mu fara da ilmul munasabat. Munasaba kuma jiya mun faɗa mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yake cewa ayoyi biyar da suka gabata sun nuna Allah zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka nan bane don ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi kenan Allah ya kewaye sani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mu'minnai wannan yana nuna cewa zai mi zai taimake su kuma ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون اي wannan bushara ce Allah zai taimake shi alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya kaga bushara ce Allah zai taimake su a duniya wa fil akhirah kuma ce abin nan la tabdila li kalimatillah abinda Allah ya alkawali ba wanda zai canza shi kuma daga cikin abinda Allah ya alkawali shi ne mi zai taimaki annabinsa illa inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم, أقوم ويوم يقوم الأشهاد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كان ودنا دك سنة نون الله ذي تمكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هكذا بني سي الله سبحانه وتعالى تكما ألا إن لله من في السماوات من في الأرض دو duk wanda ke cikin sammai da kasai nawa ne na Allah ne an gane ko to wannan yana nuna cewa kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki annabin sa sallallahu alaihi wasallam domin abinda duk a cikin sammai da kasai mallakar ubangiji ne to sai ce mi huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira sai ibnu ashur yace jumla mu'tarida in an ce jumla mu'tarida ma'ana jumla ce wadda ta gitto baina jumlati in yattabi'una illa dhann wa jumlati qalu ittakhadha Allahu walada in an ce jumla i'tiradiyya intabih kana iya rubuta doctora ko master magister akan jumla i'tiradiyya ما هي الجملة الاعتراضية وما أنواؤها وما خصائصها وما مواضعها وما أسرارها البلاغية في القرآن والسنة واللغة العربية ماجستير كود دكتورة تاكاجي amma har sai ka nemo musadir fa sai ka nemi mushrif ba wai da baki na ba mun gane wannan da kyau ko to kenan ja'at maji'a maji al-istidlal ala fasadi dhannihim wa kharsihim kenan wannan aya ta zo ne don ta nuna lalacewar tunaninsu da zatonsu da an ka ce ana yi bi shawahi da khalqin laili wan nahar dan Allah ya kafa hujja da halittar dare wato dare da yini al-mushahidu fi kulli yawmin min al-umr al-mushahad ya kamata ce almushahadani amma babu matsala in ya ga mace aljinsiya ce ta kari almushahad fi kulli yawmin min al'umri kenan wa ana mun ga istidlalin ma zamirin yana aiko zuwa ga istidlali ana ganin wannan dalili kowace rana ta yini babu ranar da ba a ganin dare ba a ganin yini an gane ko marrataini so biyu duk da yake wannan sai a ce galibin duniya da akwai wuraren da waɗannan fayi waɗanda ake ce ma paul waɗanda a cikin al-aqtab sai ai wata shidda ana duhu ana yuta shidda ana min ana yin rana to kaga su ba kullum ake gani ba alaran ba can cikin al-aqtab zamu zo bayani kan azumin su ya suke yin azumi na fata an fahimce ni eh akwai bayani kan wannan Allah ya nuna muna to su kafirai sai Allah ce wato kenan wagga aya da take nuna Allah shine Allah gumakan su basu cancanci abota musu ba kullum sai ta bayyana sai yace fi kulli yawmin من العمر مرتين وهم في غفلة عن دلالته الهالي سرب كان دق دليل معنا نون ددري يكي يديني شيوا الله سبحانه وتعالى شي كده تنتنت أبو تمشي نشي كده أمنجي وهو خلق وهو خلق نظام النهار والليل الله شيري هل تسار ددري يديني سكي تفيا كو أكون ده هل تائم باشيبا to tun da shi yayi halitta to kafirai da suke shirka in yattabi'una illa dhanna ba komi suke bi zato ba to wa inhum illa yakhrusuna ko ba haka nan bane to huwa alladhi ja'ala lakum al-layla shi in wa inhum illa yakhrusuna shi wato kamar cikon magana ne amma wato huwa alladhi ja'ala lakum al-layla yana da alaka ne da in yattabi'una illa dhanna zato suke bi kamar wani ya tambayi Allah to me yake nuna zato suke bi sai ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi in kuna neman dalilin cewa lalle akan zato suke hayaniya ce suka yi gashi huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira kaji abinda ibnu ashur yace a cikin littafinsa at-tahriru wattanwir na munasaba tsakanin aya da aya in ta yi ma daɗi ka ji kana iya amsa kuma sai ka amsa ko ba ka nan bane in ba ta yi ma ba kuma sai ka ce kai ni ibnu ashur ban yarda da magana ta ka don haka na aji ma abinka akwai matsala babu wata matsala to shikenan sai mu wuce ina fata ana fahimta ta to sannan kuma idan muka diba cikin littafin at-tanasub بين الربط والتناسب بين آيات القرآن الكريم إعداد محمد سيد أنقاني كو إنا قاني ماضي ماضينا eh an rubuta mai maudi ka san laraba suna da sunaye daban-daban ina fata an fahimce ni da ya zo karkashin wannan aya sai yake cewa da Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wa ba'da bayani anna Allah anna lillahi man fis samawati man fil ard bayan Allah ya bayanin cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne ja'a huna listidlalu ala azamatihi wa qudratihi sai an ka sake kafa hujja wadda take nuna girman Allah da ikon Allah da kuma kadaituwar Allah bi shawahid khalqil layli wan nahar dan saboda alama ko shaida ko dalili na halittar dare da rana al mushahad fi kulli yawmin marrataini qala ta'ala kaga nan kaman ma magana ibnu ashir ce ya dauko mun gane wannan ma'ana nan kafa dalili ne akan cewa lalle Allah shi ya mallaki sammai da kasai da abin da ke cikin su don ba wanda ya isa ya hana Allah ya kawo dare lokacin da yake so kuma babu wanda ya isa mi ya hana Allah ya kawo yini lokacin da yake so ban sani ko mun fahimta ba wannan yana nuna cewa kenan nawa ne kenan duniya tashi ce daren da yini nashi ne don shi ga su lokacin da ya ga dama yake mi yake juya su lokacin da ya ga dama ban sani ko mun fahimta ba to nan kafin mu tahi sai ka gane cewa cikin alqur'ani rike akwai abin da ake cewa al-istidlal qur'ani in ya kawo tauhidul uluhiyya rike da kyau ko ya kawo tauhidu mi ar-rububiyya sai ya kawo istidlali na waɗanda abin da yake nuna gaskiyar wannan abin wa hadha fil qur'an kathirun jiddan jiddan jidda muna ganewa da Allah subhanahu wata'ala ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim nan tauhidul mi kenan uluhiyya sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qiluna istidlal ala anna Allah huwa al-wahid alladhi yastahiqu al-ibada an gane wannan to da yace ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi to in kana neman hujja huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira ba wanda ya isa ya hana Allah yayi wannan kuma shi kadai adda ikon wannan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون to shi ne addalili an ji wannan da kyau ko to kaji munasaba ta bayyana yanzu mu koma cikin jalaleni mu fidda ɗaya kun kalimomi an gane ko yace to huwa allazi Allah shine wanda ja'ala lakumul laila ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku samu natsuwa a cikin shi nan sakana natsuwa ake nuhi daga sakana yaskunu ne na samun sakina ba litaskunu fihi ba dan saboda ku tsaya cak dan wani yana fassara sakana shi ba diddul haraka ake nufi ba duk da yake tanqati'u aghlabul harakat fil layl amma dinin ba shi ake nufi sukuna ana nufin natsuwa an gane ko to litaskunu fihi dan ku natsu a cikin dare wan nahara kuma Allah ya sanya muku yini ai wa huwa alladhi ja'ala lakumun nahara mubsiran ko an gane ko ana gani a cikin sa za mu zo bayani kan wannan yace isnadul ibsaru ilaihi majazun kaga nan a larabci dole za mu zo bayani kan wannan mas'ala in mun zo cikin mas'aloli sai ce an yi isnadin al-ibsar ido gani kenan ilaihi zuwa ga yini yace majaz a an ce annahar yini mubsiran yana gani alhali ko yini ba ido bai ba ido gare shi wanda yake gani a cikin su sai imamu suyuti ya ce majazun li'annahu yubsaru fihi domin a cikin shi ne ake gani kenan sai an kai itlaqin ganin zuwa gare shi dan saboda a cikin shi ne ake ganin wato shine suka kira majaz a cikin yaren larabci duk da kyau sun ce ba a kiran shi majaz sai dai a kira shi uslubun min asalibin lughal arabiyya larabawa suna cewa lailuhu qa'imun wa naharuhu sa'imun sai ka sun ce ma wancan mutumin lailuhu qa'imun daren shi tsaye yake kaga ba daren yake tsayuwa wa yake tsayuwa shi sai an kai itlaqin tsayuwa zuwa ga dare saboda cikin daren ne ake tsayuwa wa naharuhu sa'imun yinin shi yana azumi an san da ba yinin yake azumi ba shi saboda cikin yinin ne yake yin azumi zamu zo bayani kan wannan to inna fi zalika Allah ce cikin wancan eh cikin wancanin ku inji malaman zauri la ayatin lalle akwai ayoyi malam abdullahi an ka ce zalika alhali an ka ce huwa alladhi ja'ala lakumul layla al-layla kaga daya wan nahara nawa kenan kuma ka ce inna fi zalika kuma abu biyu ne an gane ko to anan a wuce kuku ai bayani tunda cikin jalalai na muke mu zo wajen masaloli ba amma dai ba a bari a fayyace ta saboda tana yiwa kafin mu zo wajen bayanin masaloli a manta shi zalika ko ka ce shina komawa ne zuwa ga al-lailu wan nahar ko kuma ka ce a'a zalika yarji'u ila shay'in mazkur domin al-lail wan nahar mazkur ana kiran su al-mazkur ko ko abu dubu an ka faɗa ana kiran shi mazkur walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al zalika a al-qur'anance ko ba haka ba ko kuma ka ce a'a shi inna fi zalika الضمير يرجع إلى المصدر المفهوم من الفعل هو الذي جعل لكم الليل إن في ذلك الجعل المفهوم من الفعل السابق هكذا قاعدة تكي ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا ستمي اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل المفهوم من اعدلوا هكذا ما لبسون كتي إما بكذبني نايقا Ah, inna fi zalika lalle a cikin wancan la'ayatin akwai ayoyi dalalatun kenan dalilai manuniyoyi abinda ke nunawa ala wahdaniyatihi ta'ala da suke kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala amma ba ga kowa ba fa liqaumin ga mutane yasma'una suke ji sima'a tadabburin an gane ko sama'a tadabburin ji na tadabburi na hankalta watti'azin da daukar wa'azi shi kenan ina ganin ɗaiɗaikun kalmomi sun ƙari ko ba karan bane to mu dawo mu dan tsakare waɗansu matsaloli abinda lokaci ya bamu da an ka ce huwa allazi intabe a larabci gakka ga wani abu cikin qur'ani ka ce a'a ai bai da wani amfani dibo allazi din nan da kake gani a larabci ana iya kawo ta kuma ma'ana ta tafi anan in an ka ce huwa ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira yana yi ko bai yi to dan yanka allazi liyufidu alhasr intabih in ka ga allazi ta taho wurin da ba sai an kawo ta ba daga cikin ma'anonin da take zuwa da su shine nan alhasru ta nuna kadaita sha makancewa in ji malaman zauri in an ka ce huwa ja'ala lakumul laila Allah ne ya sanya muku dare amma in an ka ce huwa allazi ja'ala lakumul laila Allah shi kadai ne ya sanya muku dare shi yasa ke kawo allazi allazi galibi cikin alqur'ani game da abin da shafi Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce da kaga ya kawo allazin nan to tana nuhi tana nufin alhasr huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira an gane ko wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarat huwa alladhi huwa alladhi yana shi kadai ne yayi wannan ja'ala lakum al-layla Allah ya sanya muku dare mun ji wannan ko sai ce mi litaskunu fihi dan ku samu natsuwa a cikin shi dare don ku samu mi natsuwa a cikin shi wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah ya halicce dare ba don ɗaya wannan ba sai ka gane jawazu ta'addudu ta'lif an sanya muku dare don ku natsu a to kuma don ku yi mi don ku yi kaza don ku yi kaza abubuwan da za ku yi cikin dare duk abin da ya dace a cikin dare nan sai ku yi a cikin shi muna ganewa shi yasa dan adam ya fi buƙatar bacci a wani lokaci da daddare ana iya kwanan rana amma kwanan rana ko a likitance in dai da rana za ka yi bacci to ba zai zaman towa ba zai warakar maka da matsalolinka irin baccin dare saboda shi dare shine lokacin bacci kuma ido suna buƙatar duhu idan da za ka yi bacci a cikin haske to baccin naka bai da ƙarfi kuma zai iya cutar da kai shi yasa duk yadda za a yi ka samu ɗan duhu duhu ƙasashen da ake yin wata shidda ana ganin rana idan lokacin baccin su yayi sai ka iske an ɗauko wato abin nan kyalle kyalle duk an rufe ko ina sai ɗakin yayi duhu sai a kwanta sai a sa alam ko rufai sannan a yi bacci mun gane wannan to amma li taskunu fihi dan saboda ku samu natsuwa ku je ku yi bacci akwai muta nan fil asli fi asli al khilqa asalin halitta ba sani ko mun fahimta ba amma wani yana yiwa aikin shi da daddare ne an gane ko ko na halatta ko na haram tun da galibin barayu aikin su da wani lokacin shi mai gadi wa jami'an tsaro fa ka gani akwai waɗanda da daddare na ma neman abincinsu yake to na ana nufin asali dare shine dan ka je ka kwanta kai hutu amma yanzu in kun ka te kasashen da aka ci gaba irin turai za ku iske ekip ekip ne ekip biyu ko uku ke aiki awa takwas takwas awa ashirin da hudu ko awa sha biyu biyu waɗannan su hau da rana in an su kai awa sha biyu waɗannan su hau da daddare sati mai zuwa kuma sai a juya masu hawa da daddare su hau da rana masu hawa da daddare su hau da sai ka iske cikin dare ne suke yin aiki wani lokaci ba a tsayawa awa ashirin da hudu ana aiki saboda neman duniya mu kuma mun ce muna son duniya da lahira kuma mun je mun yi baccin ba mu aikin da rana ba mu aikin da daddare kuma mun ce sai mun yi su kaga hayaniya ce da mai son biyu da mai son guda ya kamata ya fi aiki su duniya suke so suka yi aiki 24 hours in ji ba su karatu english 24 su 24 duniya kawai suke so mu kuma mun kace muna son duniya da lahira kuma mun kace mun kai bacci kaga ƙaryar tamu ta yi yawa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah ne ya sanya muku dare don ku samu natsuwa a cikin shi ko wannahara shi ko yini mubsiran to anan sai an ka ce mubsiran yini yana gani daga an ce yini yana gani ko akwai matsala to kadiba cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-radi amma ba a cikin suratul yunus ba can cikin suratul isra'i ya kawo wannan da kuma can cikin suratu abin nan suratul mu'minun amma da cikin suratul isra'i sai zamu dauka saboda shehi bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa abin nan waja'alna ayatan nahari mubsiratan waja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari sace mi mubsiratan to ya an kai an ka ce ma aya ta dare mubsiratan tana gani alhali ko wato ita ya an kai an ka danganta gani zuwa ga aya alhali ba ita ce take gani ba ina fata an fahimce ni to sai malamai suka yi bayani daban-daban magana ta farko sun kace da an kace mubsira za ka iya ɗaukar shi amsa ta farko shine wal ibsaru min sifati mala hayata lahu yace al ibsaru fil lugha bi ma'ana al mudi'a nan da an kace wan nahara mubsiran nan bi ma'ana mudi'an in ji waɗansu malamai mun sanya yini akwai haske a cikinsa kaga in ka ɗauki wannan fasara ka yi ka huta ko kuma waɗansu malamai sun ce a'a wato mubsiran ma'anahu mubsaran biha an gane ko kenan wannan hara mubsiran ai mubsaran fihi ana gani a cikinsa mun kawo wannan ko ma'ana ta uku sai waɗansu malamai sun ce a'a shine cewa in an ce mubsir daga absara ne fi'ili ne ruba'i manqulun bil hamza annahu yaj'aluhum busara'a kenan mubsiran yaj'alu an-nasa busara'a domin basura ɗan adam ya gani ko ba kanan bane to kuma nahara dare mubsiran ya sanya ɗan adam ya gani zahaba ya yi mi ya tafi azhabahu ya yi mi ya tafiyar da shi basara ya ga abu absarahu ya sa shi ya gane shi ko ya gan shi mun ji wannan da kyau ko ko ya lura da shi an gane ko to kenan sai zamanto mubsiran ai huwa alladhi ja'ala an-nasa busara'a domin Allah ya sanya daren ya zamanto sababi na mutane su gani ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma waɗansu malamai sun kace a'a da an kace mubsiran an gane ko wasu mutane ne sun kazo sun kace ai shi mubsiran nan wata dabba ce Allah subhanahu wata'ala abin nan ita rana kamar da a cikin yini an gane ko kamar matsayin wata dabba take an gane ko to wannan hara mubsiran cikin cikin dare cikin yini Allah ya sanya wata dabba wadda take tafiya ina fata an fahimci ni kenan sai zamanto an sanya rana tana gani a cikin mi a cikin yini to kaga wannan tafsiri tafsiri ne na hayaniya don ita rana halitta ce ba matsayin dabba take ba to don haka cewa tana gani a cikin gini yuwa da ita ce ba a inin domin inda ta bayyana ne inin yake bayyana mun ji wannan da kyau ko to ka ji abin da ya kawo amma ya kawo shi ne kadiba cikin suratul isra da kuma cikin suratul mu'minun nan zaka ga waɗannan eh, da cikin suratul anbiya in ban ba in ban manta ba dan haka kakka ga an zo da magana ka ce kaza kaza kaza kaza huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah ne ya sanya muku dare ku rinka natsuwa a cikin sa wan nahara shi ko yini mubsiran ku rinka gani a cikin sa inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi daban-daban ibnu jarir tabari a cikin tafsirin sa na banci ko a cikin wuce sura da yace kalima ta aya malaman sarfu sun yi sabani akan wazanin ta magana guda uku da haka ka koma can ka ga maganganun da an kai akan asalin wannan kalima da wazanin ta inna fi zalika a cikin wancan la ayatin akwai ayoyi ai abu guda ma ana samun ayoyi daban-daban me yasa bai ce inna fi ulaikum bala ayatin zalika kaga abu guda ne domin cikin abu guda ana iya samun mi ayoyi daban-daban ba sani ko mun fahimta ba dan kakkace mi yasa ba a ce inna fi zalika la ayatan ba kamar yadda zo a cikin mi a cikin suratul shu'ara a a cikin abu guda akwai ayoyi masu yawa cikin halittar dan adam aya nawa akwai Allah dai san iyakar su idon ka aya ne hancin ka aya ne jinin ka aya ne hakoran ka aya komai mana ka aya ne to dan haka in an ce inna fi zalika la ayatin ko da abu guda akai ishara zuwa gare shi akwai ayoyi a cikin sa liqaumin yasma'un ga mutanen da suke ji kadiba cikin dirasatun fi usulit tafsir na ustad dr kabir yunus professor tafsiri da yake a garin kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a taba'a ta darul umma a safha ta 341 in ban manta ba zuwa ta 342 yake cewa wato qur'ani babin da ya keɓe wajen bayani na kan anwa na majazul qur'an sai yake cewa wani lokaci qur'ani yana amfani da majaz a wajen wanda suke cewa majaz ya ce to nan an ɗauke shi matsalin utlika sababu wa urida al-musabbab kaga wanga larabci dole sai an yi bayani utlika sababu da an ka ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un akwai ayoyi ga masu ji to nan amma nan me ake nufi da ji ji ai kafirai suna ji ba ji abba su yi ba na ana nufin ji na karba sai ya zama to nan utlika sam wa urida bihi al-istijaba farko a ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yastajibuna an gane ko sai an ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'una li anna as-sam'a huwa sababu lil madha lil istijaba mun ji wannan da kyau to shi yasa in ka ji an ce liqaumin yasma'una ba ji irin wannan na kunne ba dan kafirai suna ji ba gani ba an ce liqaumin wato abin nan yubsirun ba ana nufin ba gani irin wannan na ido a ba shi ake nufi ba amfanin gani shine ka wa'aztu amfanin ji shine kai mi sai ka an ce yaron can baya jin magana ba wai baya ji bane wallahi ba kurma bane ya ake nufi da shi yawwa baya jin magana ma'ana akwai kiritaka in ji waɗansu ko ba ka nan bane rashin jin magana ma'ana baya ɗauka dama in mutum ya kai ka kai mutum bango sai ka ji ce duk abin da kaka faɗa min ta nan yake hita kuma ta ina ta nan yake hita ma'ana bai je a zuci ba ko ba haka nan bane to shi yasa daga kafirai Allah yana kore musu ji Allah yana kore musu gani ba wai dan ba su ganin ba amfanuwa ne ba su yi da shi summun bukmun umyun fahum la yarji'una ko ba haka nan bane waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kai Allah da mabar ayan nan hakan ga muje ta gaba qalu takhadallahu Allah
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون نعم كما يد تفسير مو يكي غباتا زامو فارا دا علم المناسبات سنن مو زوزوا غا wato bayanin ɗaiɗaikun kalmomi sannan mu zo zuwa ga matsalolin da suke ƙarƙashin aya wanda kuma in akwai asbabun nuzul da su muke farawa to don haka qalu takhadha Allahu walada sun ce Allah ya riƙe ɗa su waye su kagaran ba a kawo su ba a jumlace yake ibn ashur ya ce wannan aya ta ƙalu ta Allahu waladan ila akhiriha an gane ko bayanun li jumlati ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard in an ce bayani ma'ana kenan in bai abu ya zo a dunkule sai ai mi sai a yi bayanin sai a fayyace to da an ka ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi bayani ne yazo a dunkule muna ganewa amma sai a ƙara fayyace shi sai ibnu ashur ya ce wannan aya zuwa ƙarshen ta wa fi hadal bayanu cikin wannan bayani na nuna Allah shi ya mallaki abin da ke cikin sammai da kasai idmajun bi hikayati idmaj idmaj shine idkhal in an ce admaja yudmiju idmajan ko an ka ce adgama yudgimu idgaman ko an ka ce adkhala yudkhilu idkhalan duk ma da su daya amma in ka shiga cikin ilimin abin nan tajwidi da qira'ati an ka ce idgham to ba idkhal ake nufi ba duk da ke idkhalu ne amma idkhalul harfi fil harfi amma in ka zo wajen cin abinci sai ka ce adghamtu ta'ama fil jawfi ha masu noma ko in an ka shanye hura da to sai a ce yayi kana aiki ta Allah ya kyauta ibnu ashur yace idmajun Allah ya sanya bi hikayati fannin min fununi kufrihim ma'ana Allah ya ya ƙara bijiro da wani bayani da yake nuna wani nau'i daga cikin nau'ukan kafircin su mughayirul liddu'a shuraka'i lillahi wanda ya bambanta da cewa Allah yayi tarayya da gumaka wal iyadu billah yace li anna hadha kufrun khafiyun shi cewa Allah yana da kafirci ne amma koyayye an gane ko min dinihim daga cikin addinin su wali anna listidlal ala ibtalihi kuma abin da yasa Allah kawo wannan magana daban yace saboda Allah abin kafa hujja akan bata cewa Allah yana da da wal istidlalu ala ibtali shuraka'i kuma ya nuna Allah baya da abokin tarayya kenan saboda abubuwa guda biyu Allah ya nuna bai da da sannan kuma bai da abokin tarayya to shi yasa sai Allah ya kawo shi don saboda can an ce Allah shine ya mallaki sammai da kasai in ko shi ya mallaki sammai da kasai kenan duk abin da ke cikin sammai da kasai na waye na Allah subhanahu wata'ala ne kaji abin da yasa ina fata an fahimce ni sannan kuma ibnu ashur ya faɗi wata magana yace fa damiru qalu shi damiri na qalu a'idun ila alladhina yad'una min dunillahi shuraka'a allazina din nan to damirin nan su yake koma zuwa gare su su waɗanda sun ka sanya ma Allah kishiyoyi kuma su ne sun ka ce Allah yana da mi yana da ɗa kenan sai zamanto wannan aya in tabe akwai ijmali cikin ta wanda ya hataju ila tafsil zan zo da bayanin shi a lokacin da muka shiga cikin bayanin ɗaiɗaikun kalimomi ko kuma bayanin abin nan da an ka ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu abin nan qalu ittakhadha Allahu walada mai littafi wannan na الربط والتناسب yace wa ba'da an haka Allah bayan Allah ya bada bayani azza wa jalla Allah madaukakin sarki annal mushrikina cewa mushrikai an gane ko mushrikai ittakhadhu al-awthana wal asnam sun riki gumaka kenan shufa'a indahu abin waɗanda su ceto su a wajen Allah zakara huna nau'an akhara min abatilihim sai Allah saki faɗan wani nau'i na ƙaryace ƙaryacen su wa huwa za'amuhum anna Allah attakhadha waladan sai sun kace kuma Allah yana da kaga dai abinda dai Ibn Ashur ya faɗa da abinda ya faɗa duka suna kusan juna da juna yanzu mun samu mi mun samu ilmul munasaba to yanzu kafin mu shiga cikin bayanan mas'alolin da suke karkashin aya sai mu koma zuwa ga mi sai mu koma zuwa ga jalalaini mu ji abinda ya faɗa yace qalu sun ce sai cewa al-yahudu su waye al-yahudu yahudawa na in an ka ce yahudawa ma'ana ba wai ana nufin jinsin yahudawa ba an gane ko a'a wanda ya dauki aqida ta yahudawa domin akwai bakin ba yahude akwai farin ba yahudi ha idan dan afirka ya dauki aqidar yahudawa ya zama ba yahudi shi in ka ci qur'ani na cewa yahudu ko nasara ko kaza ba jinsin su yake kalla ba aqida yake kalla annabi annabi Musa cikin wani wata kabila yake cikin wani kabila yake Yahudawa mana a annabi Yaqub ba shine baban Yahudawa ba guda goma sha to annabi Yaqub ai annabin Allah ne su ma waɗanda ya haifa annabi Yusuf dai shi ma annabin Allah ne ko ba haka nan bane dan haka Qur'ani in yana magana kan Yahudu Yahudu ba yana zancen jinsin Yahudawa ba a'a wanda ya dauki wannan aqida ko da cikin kabila yake ko ba cikin miya kabila shi yasa wannan turawa da suke cewa wai qur'ani ya ce al yahudu al yahudu ba ana magana yahudu ba a matsayin su na yahudu aqidar yahudu ake zance inda haka nan na ai qur'ani ya ce al arabu ashaddu kufran to me yasa larabawa su su da su ake ba domin ana magana kafirci ne da munafinci ba sani ko mun fahimta ba to dan haka wani katon kaddara na amerika ko na faransa ya zo ya ce mana cikin qur'ani akwai ayoyin da ya kamata sun zagi yahudawa ko sun zagi kiristoci wa ya zage su shi allah ne zagin wani Allah ya fi karfin ya zage wani Allah yana magana aiki kaza yana da kyau aiki kaza bai da kyau shi Allah abin da yake kallo mi ka aikata nagari ne ko ba nagari ba wace sifa kake dauke da ita ta imani ko ta kafirci mu shi da abin da ya dame mu da za mu yi aiki da wannan da mun huta a kotunan mu da gidajen mu da za mu yi aiki da mu yi ma mutum hukunci da abin da ya aikata ko ba kalmari da sifar da yake dauke da ita da mun huta amma sai ka iske mutum makaryaci na wajen masoyan shi ya zama mai gaskiya to ya za yi duniya ta zama lahiya kamar yadda na haɗa muku larabawan libya suna da wani karin magana suke cewa ta zunnuhu musa ya tsala alaka fir'aun kana da ton annabi musa na sai bayyana fir'aun na to haka waɗansu mutane suke allah kai wurin tsari ala ayyati hal al yahudu wan nasara inji mai jalalaini yace wa man za'ama annal mala'ikata banatullah da wanda yace mi mala'iku ya'ya ne na allah wanga tafsiri da mai jalalaini yayi an gane ko shi ibnu ashur bai yarda da wannan ba muna ganewa saboda ƙalu in tabe ƙalu mi take nufi sun ce to suwaye suka ce shi mai jalale ibnu ashur sai ce wannan domiri na ƙalu duk da yake na iya ɗaukar yahudawa yana iya ɗaukar nasaru an gane ko kuma ce kiristoci to amma shi ibnu ashur bai yarda ba da su ake saboda mi saboda suratu yunus makkiya ce muna ji ko a lokacin da suratu yunus take sabka kuma muna ganewa babu yahudawa a makka babu kiristoci a makka kenan kalu tana koma ne zuwa ga mushrikai larabawa ne ɗaya akwai a makka shi yasa ce larabawa kawai ake nufi mun gane wannan da kyau to su ko waɗanda sun kace ta shafi kiristoci ta shafi yahuda me hujja su wala abdullahi arama wanda sun kace kuma ta shafi har yahudu to su me hujja su ha ya kamata a san dalili saboda alqur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tura shi zuwa ga mi mutanen duniya gaba ɗaya kenan ƙur'ani ba zai magana kan larabawa su kaɗai ba tun da makka ƙur'ani yana magana ne kan mutanen duniya gaba ɗaya ina fata an fahimce ni to me yasa an ka ce sun ce Allah da da amma cikin bakara ai an ce wa qalu takhadallahu walada kaga cikin bakara babu wata matsala ina fata ana fahimta ka domin mi domin ka riga ka kare da wannan mushkila kin cikin bakara ai suratul bakara madaniya ce don ka ce tana magana kan kristoci da yahudawa babu matsala domin a madina can akwai su ko mu ce a Madina akwai Yahudawa wafdu da jirani kuma shi ko sai ya zo abin nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Ali Imran amma in ka ga dama ka ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi duk da yake ko ka ce a'a ai a Makka akwai Yahudawa suna rayuwa ba su da yawa ne akwai Kiristoci dan lokacin da an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ka koma cikin sahihul Bukhari babu bad'il wahyi lokacin da manzo Allah sallallahu ya ga Jibrilu bai saba ganin sa ba matarsa ummul mu'minin Khadija Khadijatul Kubra radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila ta tahi da shi zuwa ga waraqata bin Nawfal shi kuma yana karatun littattafan ahalul kitabi kenan kaga ba a rasa ahalul kitabi ko da a ɓoye ne ko a kewayen madina a kewayen makka a wannan lokaci ko kuma ka ce a ai qur'ani ya shafe su tunda dama ai ka qalu fi'li wani iri fi'li ne qalu fi'li madina ko mudari ko amri madina nuna ammi abu ya wuce to ai yahudawa sun riga sun faɗi wannan magana kiristoci sun riga sun faɗa Allah ce wa qalatil yahudu عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ashe ba kiristoci ne suka fara faɗa Allah yana da ba ba yahudawa bane Allah ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl ay min qablihim qatalahum Allah anna yufakun su ko larabawa suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman ko inda rahman idan asabanin qira'at to don haka dai wa ƙalu larabawa sun faɗa mushirikan larabawa yahudawa sun faɗa kiristoci sun faɗa wasu al'ummomi sun faɗa gabanin su yi ƙuna ƙaunar ladina kafaru min qablu sun ka ce ittakhadallahu walada Allah ya riƙi ɗa in tabe fi'ili na ittakhadha malaman sarfu sun yi saɓani akan shi kadiba cin addurrul masun wasu sun ka ce asilin shi akhadha sai ka ce mi ya khudhu ko ba kanan bane to sai an ka ƙara alhamza da ta'u to sai an ka ce ittakhadha kai sai laraba sun ka ce yayi nauyi ittakhadha kai alif din nan a maida ta ta'un sai an ka ce ittakhadha kenan a wajen su asalin ta'un guda menene alhamza ne wasu malaman laru sun ka ce ba mu yadda da wannan ba akwai akhadha akwai takhidha sun ka ce takhidha yatkhazu to kenan shine an ka kara mata un sai ce ittakhadha atta'u ta'un asliya wa qalu sun ce ittakhadha Allahu walada Allah ya rike da an gane ko sai ce qala ta'ala lahum mai jalali ne ce Allah ya ce da su subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah ko tanzihan lahu anil waladi Allah ya tsarkake kansa daga da huwal ghaniyyu shine wadatacce an kulli ahadin daga kowa wa inna ma yatlubul walada wanda yake neman da man yahtaju ilayhi wanda yake bukatuwa zuwa gare shi ko ba ka dan bane kana bukatar ka aihe yaya saboda in karhin ka ya ja da baya kahin yayan zamani su taso su kawo ma hari sai ya zama to kai ma kana da yaya ko ba ka dan bane kai ma ya zama to akwai kattan kaddara gidanka ka san ana iya barin ka don Allah lokaci ba za a barka don Allah ba wani in ba baka bar shi don tsohon shi ba don saboda yayan shi kana barin shi sai a ce ma akwai gawurtattun katta a gida ne majiya karhi ko ba ka dan bane kala rawu yace abin da yasa nake yawo a cikin garin Kano ni kadai yace ba na tsoro bilahilibi yace saboda kafin babana ya mutu sai da ya min shaida karhin kato 40 nake da su yace sannan kato 40 majiya karfi yace sannan kuma mahaukata da haka mai neman mai ne wanda yake neman ana bukatar da saboda su bukatoci na duniya ko ba ka dan bane kana buƙatar wanda zai gane ka kamar yadda zakariya ce yarisu ni wa yarisu min ali yaquba amma shi Allah bai buƙatar mai gado ya wadatu da wannan ba san ko an fahimta ba Allah baya mutuwa balle buƙaci da wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu Allah bai buƙatar in karfin shi ya ragu a kamai abinci ko a taimake shi ko wani lokaci Allah bai da buƙata balantana a ce kai ƴaƴanka tunda mu yanzu kalkil na ma mutane suke yi da ƴaƴansu maza da ƴaƴansu mata duk kalkil akai wanga ya kamata hizan engineer wanga ya kamata hizan kaza wanga kuma in mai kyauci ya kamata ta auri mai kuɗi ko minister ko president saboda in zuwa gaba an kama ita waccan da envelope kaza za ta turo shi wani zamanin na haka ne da duk za su ɗaukar nauyin gidan shi kai baka fatan ƴaƴanka ka rinka gina su ka taimake su don su taimaki al'umma billahi allazi la ilaha illa huwa girma shine kai ta tunanin ka taimaka ma mutane kada ka taba tunanin wani taimaka ma a duniya duk ƴaƴanka kai fatan su taimaki addinin musulunci ba su taimake ka ba maza ko mata amma yanzu abin da yasa ƴaƴan suke dawowa suna gana ma iyayensu azaba saboda an manta da Allah an ɗauki buri an ɗora akan yaya duk kokarin da ka gaune na son ɗane yayi kokarin karatun boko a'a son na yake zan wani babba wanda in girma ya kama shi rinka tura mishi kuɗi kuma ba kuɗin halatta yake so ba a'a ya zan babba ya kwaso kuɗin al'umma shi dai a ɗauki nauyin shi da yawan iyaye yanzu kimar su ta zube saboda bisa ga ƴaƴansu na sun ka ɗora burin su in ‘ya'ya mata na wagga ta auri wancan waccan ta armi wancan wacce ta auri wancan ko da watan ramadana ga kama ga shi nan ‘ya'yan nan da kaka gani sai ga masu kuɗi da masu manya wanda ake cewa manya ba su aika kullum zullumin su mi za su aika masa rakunan su ba iyayen su ba sai ka iske wagga ta turo kaza wagga ta turo kaza wagga ta turo kaza ko da aka hadawa sai ka ji miliyan biyan miliyan goma na ‘ya'ya mata sun turo sai a ce tabarakallahu rabbul alamina kuma ba ne na can ko jikka biyar bai da sai kaga ya haɗu da kai mallan mallan watan ramadan ya kama ai mallan sai ayi mun addu'a mu samu albarka wallahi baka albarka ba ko excellence aka ce ma wallahi komi aka ce ma in dai zaka bar babanka da yunwa ka tura masa rakunnan ka gezna da sikir na jikka 500 biyar har na miliyon babanka na dan ko sikir na jikka biyar bai samu ba kuma ka ce ka samu albarka duk malamin da ya ce ma kana samun albarka ƙarya yi maka ko limamin makka da tambadewa ɗaya za ka yi kuma Allah na can na jiran ka mu ba mu haɗa abin da kaga su ka ba sarakunan ka amma ka ba iyayenka kuma na iyayenka shi na sarakunan ka inda kana son kai albarka wannan shine excellence amma in ba hakan gaba baka kai excellence ba ko passable baka kai mu abin da zamu hudi kenan ha kuma ba wanda an ka kamin labarin shi ha dabi'a ce ha dan har ɗan istanzan zamani haka da suka yi dan istazo in ya samu kuɗi sai ga ya sai masa rakun ne kayan azumi sun yi harka baban shi na can kuma yazo ya ce Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana walidayni ihsana wa ka karanta mutane ayyuka ka tabbaka su a laraba sun laraba sun kace nin mainu kai waye a wallahi wa'azi ya shafi kowa babu ustazu babu wanda ba ustazu ba nan Allah na ga magana eh ku bari in an sabka in yaso sai a gaisa a san juna amin amin wallahi an kawo min bari ba sani ba sabo eh amma in an ka sabka mun san juna eh wannan shine hakikani amin amin amin amin to lahu ma fi samawati wa ma fil ard lahu ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai na ƙas- na Allah ne shi yasa ya at-taqdim wa ta'khir wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da da abin da ke cikin ƙasai kenan al-ardu nan jinsiyya ce duk abin da ke cikin jinsin wato ƙasai milkan mallaka ne na Allah wa khalqan duk abin da ke ciki kuma halitta ce Allah ya halice su wa abidan bayi ne na Allah sai ce in indakum ai in bi ma'ana ma na taba bayan muku in dai in tazo wani lokaci za ku iska ta nufin nafiya in indakum ai ma indakum min sultanin ba ku da wata hujja bi hadha hujjatun yace bi hadha da wannan abin da kuke faɗa allazi taqulunahu duk da yake suna da hujja amma hujja su ba ta gaskiya ba ce domin in sun ce Allah na da ɗa ba hujja ce ba su da ba nan hujja ingantatta ce babu والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم akwai wanda bai da hujja akwai wanda kuma yana da hujja amma ba ta gaskiya ba to don haka ina indakum min sultanin bihada ai ba ku da hujja akan wannan ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin yanzu kuna fada ga Allah abinda ba ku da sani akan sa sai mai jalali ne ce istifhamu tawbihin tambaya ce ta tawbih shine zargi ina fata an fahimce ni tambaya ce ta mi ta zargi ustazu doktor profesa na tafsiri da yake garin Kano wanda ake kira ustazu doktor Kabir Yunus yanzu ya zan profesa a cikin littafinsa ususun fanniya an gane ko wani littafi ne da ake kira ususun fanniya daga safa ta 94 zuwa safa ta 97 ya kawo wani uslubi daga cikin uslubul qur'an wanda shi zamu dauka sai mu wuce wato shi alqur'ani yana da wani bayani da ake cema yake yi da ake kira at-taqabul taqabul rike da kyau shine taqabul shine wato ma'ana a hada abubuwa daban-daban to akwai abin da ake kira at-taqabulul basit sannan kuma akwai at-taqabulul murakkab shi kuma attaqabulul ma'luf akwai attaqabulul malfuf an gane ko sannan akwai attaqabulu bainas salbi wal ijab in ana magana wannan cikin qur'ani ka san shi shi yasa wani bai ma san waɗannan mustalahat na ilimi ba kuma in ka ce babu su ba za ka gane akwai su ba sai ka ta cikin littattafan magabata sai ka zo ka iske akwai su to bari mu bayanin wanga at-taqabul dan yazo a cikin wannan aya mi ake nufi da at-taqabul yace at-taqabul wa huwa alladhi yakunu akwai at-taqabul al-basit shi taqabul shine a kawo abubuwa daban-daban waɗanda za su zamanto suna fuskantar juna daga nan an ka samo muqabala sai a ce wani yayi mi yayi muqabala da wani ai qabalahu bir ra'i qabaltuhu bir ra'i wa qabalani bir ra'i to at-taqabul kala kala ne akwai at-taqabulul basit shine mai sauki a fuskantar da abubuwa guda biyu zaka ga qur'ani yuqabilu bainas sama'i wal ardi wal layli wan nahari wash shamsi wal qamar wadh dhulumati wan nur wal huda wad dalal wal kufr wal iman wat ta'a wal isyan wal hayat wal maut wad dunya wal akhirah wal jannatu wan nar wal muttaqin wal fujjar wal haqq wal batil wa nahwi dhalika at-taqabulul basit sai ya kawo at-taqabul bayna mufradaini abubuwa guda biyu kaga nan cikin ayar da mun ka karanta huwa allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira al-layl wan nahar at-taqabul bainal mufradaini mufradataini wa huwa allazi yusamma at-taqabulul basit sannan kuma akwai at-taqabulul murakkab an gane ko murakkab shine wanda Allah yake kawo wanda an hada abubuwa daban-daban to shi murakkab kin nan ya kasu gida uku akwai at-taqabulul ma'luf wanda an saba da shi in an ce ma'aluf ma'aluf wanda an saba da shi ya ce wa hu uslubu taqabulul adi shine adi in an ce adi wanda hankali ya san shi in an ka faɗi wane sai an ka faɗi sifofin shi sannan sai an ka faɗi wane sannan an ka faɗi sifofin shi ai daidai ne haka nan da hankali ya ɗauka sai an ƙare da wannan sannan ai mi ai da wannan kaga da Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi tawace ta allailu ta ko wannahara mubsiran mubsiran nawa ne na wuni ne kaga an faɗi yini an kawo sifofin shi an faɗi dare an kawo sifofin shi to sunan shi at-taqabul al-ma'luf al-ramma sai kuma at-taqabulul malfuf shine suke cewa at-tayyu wan nashru al-mushawwish ko al-laffu wan nashru al-mushawwish shine at-taqabulul malfuf shi ko attaqabulul ma'luf shine ake kira at-tayy wan nashr ko al-laff wan nashr al-murattab wanga kuma al-malfuf ghayr al-murattab bari ai bayani don ka gane dibo idan an ka kawo abu sai ba a kawo sifofin shi ba ina fata an fahimce ni kamar nan da Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara a cikin suratu al-qasas dibo da ya ce wa min rahmatihi sai ce mi ja'ala lakumul laila wan nahara kaga sai kawo mi al-laila da an-nahar sai ce litaskunu fihi sannan ya fara kawo sifofin mi sifofin dare amma alhali ya kamata cikin yunusa sai ya ce mi sai ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla sai ce mi litaskunu fihi amma na sai ce a'a wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara sai ce litaskunu fihi kaga in baka yi anniya ba sai ka azal litaskunu fihi na koma zuwa ga mi zuwa ga an-nahar alhali na koma zuwa ga al-layl wa litabtaghu min fadlihi shi ko yana koma zuwa ga mi to ga annahar wala allakum tashkuruna to sannan ka rike duk misali guda da nake bayarwa akwai almushawwish shine wanga da Allah ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu kaga an hadi tabyaddu wujuhun taswaddu wujuh to yanzu wanda ya kamata a fara bayani tabyaddu amma sai an ka ce fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum sai an ka koma zan na farko wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun kaji wannan sai na ƙarshe at-taqabulu bayna salbi wal ijab shine at-taqabulu bayna salbi wal ijab as-salbu shine asalin shi zarewa amma na ana nufin abinda anka tabbatas da abinda anka kori as-salbu yana nufin annafiyu da al-ijab qur'ani sai ya kawo abubuwa guda biyu ya tabbatar da wannan ya kore wannan kaga da yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sace mi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga ya tabbatar maka shi da rayuwa yace kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nau domin nau'i na bacci da gangadi alama ce ta kusantar mutuwa da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah ya sani amma su wala yuhituna bihi ilma kaga sai shi tabbata su ya kore nan almuqabala bayna salbi wal ijab in kana son ka gane wannan Allah ya kore makan shi da kuma Allah ya tabbatar da cewa bai da da shikenan magana ta riga ta kare mun gane wannan da kyau kai wagga aya mu barta haka nan qalu ittakhadha Allahu waladan subhana ko sace huwal ghaniyyu kai akwai wani bayani karkashin wannan aya na wajen huwal ghaniyyu kinga ba za a wuce shi ba huwa dole sai mun koma kan tagobin Allah kai mun rai dibo mubtada da khabar rike akwai wata ka'ida ta ilimin balaga ana kiran shi ta'riful juz'aini in an ka ce aljuz'u shine yanki amma cikin balaga in an ka ce juz'aini ana nuhin mubtada da khabar to in an ka ce ta'ariful juz'aini wanga dole akwai bayani na aqida ba za mu wuce ba sai gobe Allah ya kai mu dare an gane ko in mubtada ya zan ma'arifa khabar ya zan ma'arifa to ma'anahu al-hasr amma in mubtada ya zamanto ma'arifa muna ganewa khabar ya zan ba ma'arifa ba nan babu hasr kaga in nace muhammadun kaga ma'arifa ne jalisun kaga ban yi hasr ba kuma mubtada na iya zamantowa nakira tare da shurut kamar da ibnu malik ya faɗa wala yajuzu libtida bin nakira kamar salamun alaikum kaga mubtada ya zamanto mi nakira ne to larabawa suna hankaltawa in dai han mubtada ya zan ma'rifa khabar ya zan ma'rifa ya zan mi ya zan alhasul inda an ce huwa ghaniyun sai a ce shi mawadaci ne amma ai an ka ce huwal ghaniyu shi kadai an mawadaci babu mai wadata irin ta Allah duk wanda ake ce ma kana da wadata wallahi ƙarya ne Allah shi adda wadata nan shike da arziki abinda ke nuna ma Allah shike da cikakken wadata dan Allah bai taba talauci ba kai ko yau kana da kuɗi amma sai a ce ma babu aiki banki sai ka ce sai ai hakuri sai gobe babu kuɗi a hannuna huwal ghaniyu sai mun yi bayani kan wannan yan Allah ya so gobe Allah shi adda cikakken wadata an gane ko da haka duk wanda ba Allah ba bai da cikakken wadata qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin in indakum min sultanin bihadha ba ku da wata hujja ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna fada akan Allah abinda ba ku da sani shi yasa dalibin ilimi in an tambaye ka abinda baka sani baka ce baka sani ba wa man yakrahu la adri in ji sha'ir usibat maqatilu duk wanda yake kyamat in an ka tambaye shi yace bai sani ba yace to sai an samu makasashe sai an halaka shi Allah kai mu tsari malam duk da yake akwai sauran bayani kan ayat akwai ayoyi guda biyu saboda dadin karatu karanta mu da mu ji dadin su sosai qul innal ladina
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh